به واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جميل وكمنا تكين جزم والسئل المضارع شكرا تامي بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يجزم فعلين فهو إحدى عشر علامة وهي إن نحو إن يشاء يذهبكم وأين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت وأي نحو أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ومن نحو من يعمل سوءا يجد به وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله ومهما كقول امرئ القيس أغرك مني أن أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي ومتى كقول الآخر متى أضع الأمامة تعرفوني العمامة متى أضع العمامة تعرفوني مم.
وأيانا كقوله فأيانا ما تعدل به الريح تنزيلي وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان مم.
وإذ ما كقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا مم.
وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجب بها تجد
جميل wato nan wurin ya ambata mana adawat allati tajzimu fi'lain mudari'ain بعد أن ذكر في الدرس الماضي الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا kun gane ai nan zai ambaci waɗanda suke suna yin jazma ga fi'ilai mudari'i guda biyu da haka sai ya ambaci ihda ashara adatan ya fara lissafa su wa hiya in ita ce ta farkon su ubangiji ta ala ce in ya sha'a yuzhibukum mahallu shahid ya sha da kuma yuzhibukum in ce ta ta zama akan wannan wato fi'ilin farko za a ce masa fi'ilu sharti fi'ili na biyu a ce masa jawabu sharti ko jaza'u sharti laka an tusammiyahu jawabu shart wa laka an tusammiyahu jaza'a shart wa kullu zalika zamanun wahid daga nan sai aina aina ma takunu yudrikkumul maut لفظ تكون فعل مضارع مجزوم مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة يدرككم الموت wanda shine jawabin shart wa ayyu amma ita aina yawanci sukan kawo ma a ƙarshen ta aina ma an gane ko wa ayyu da kuma ada ta ayyu sukan ce ayyamma ta da'u falahul asma'ul husna ayyamma ta da'u falahul asma'ul husna kaga lafazin ta da'u asalinsa menene ta da'una amma sai zanto majzumun bi hasfin nuni falahul asma'ul husna wannan jumla ta falahul asma'ul husna jumla ce fi'ili jumla ce ismiya allati takawwanat min al mubtada'i wal khabar wa qad saddat masadda jawab shar ko da za a shar ina fata an fahimta wato wannan jumlar inda a ce za a kawo jumla fi'iliya a madadin ismiya to da fi'ili mudari din ta zai zanto majzur kun gane ai ومن دكما من نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به يعمل مجزوم بمن sannan kuma yujuza jawabu shart yujuz din jinaw majzum وما هي علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل مضارع معتل الآخر وما هذا وما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله تفعلوا أفلنسى تفعلون يعلمه الله واضح ومهما هكا أداة مهما ka kauli min alqais kamar yadda al-malik ad-dullil ke cewa azarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri al-qalba ya'mali yaf'ali mahma ta'muri asalan sa menene ta'murina لأنه فعل مضارع مخاطب به واحدة مؤنثة haka ta'amurina ne sai aka yi hazafin nun ya zo da zo da hazafin nun ta'amurul qalba yaf'ali asalin sa yaf'al ina fata an fahimta amma an ce yaf'ali saboda kafiya ta kasida din tana karewa da lamun wadda take mai kasra da ruwa ce riya ta sa ya ce yaf'ali amma da sai ya ce me yaf'al amma da aka ce ya fa'al wazanin baitin zai kare kenan tunda yana karewa ne da kafiya din wato harafin karshe a kowace a kowane karshen baiti lamun ce mai kasra kifanaki min zikira habibin wa manzili suka bin lawa bai da kuli fa haumali ya ga li da kare a zarraki min ni an na hubbaki katili wa an na kiman mata amur kalba ya fa'ali cewa abin yaro ɗaya ki ne kina ganin son da nake miki zai kashe ni kuma duk irin imanin da kika wa zuciya za ta bi wannan shine yaro da yake saki min yanga abin da yake nufi wa mata da kuma lafazin mata ka qaulul akhar kamar yadda ɗaya daga cikin su yake cewa mata ada'il imamata ta'rifuni wato nake cewa annabi ne jala wa talla'i sanaya annabi ne jala wa talla'u sanaya mata ada'il imamata ta'rifuni mata ada'il imamata ta'rifuni mahallu shahri shine ne aba'i asalin sa ya aba'u ne amma aba al-imamata kasra din dake karkashin ainun anan gurin ja'ad li takhallus min intiqa'i sakinin wa illa fala fal fi'lu majzumun bi sukun an gane ko ta'rifuni asalin sa ne ta'rifunani mahallu shahid kenan wa ayyana ka qawlihi fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili أصلا فإذا نعجت الأجفاء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزلي كذا أيان ما تعدل أمدر تعدل به الريح تنزلي كما يدى مكا شيء أتان سكن بيت يروى فيه أصلا فتنزلني أما تنزل شيء ما أنا قاسية ساتنا قاري هذا الأمر كسرة شيء ساتنا تنزلي وحيثما دكما في دكما أداتنا حيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاها في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر كذا تستقم شنو في الشرط يقدر جواب الشرط يقدر لك الله نجاها في غابر الأزمان وأنا أدي عندك زما كان كان استقامة الله دي يقدر مك سن نصره wa izma da kuma ada ta izma ka kaulihi wa innaki izma ta wa innaka izma ta atima anta amirun bihi tulfi man iyahu ta amuru atiya izma ta ati asalin sa ne ta ati ma anta amirun bihi tulfi asalin sa ne tulfi man iyahu ta amuru atiya daga nan sai anna ka kaulihi fa asbata anna tatiha tastajir biha tajid tajid hataban jazlan ta'ajjaja ko wa naran ta'ajjaja tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja amma kamar ya shafi fa asbata anna tatiha asalin sa menene anna ta'atiha tastajir biha tajid wannan wanne ne jawabin sharta a cikin waɗannan fi'ilan guda biyu mun san dai fi'ilin sharta shine ta'atiha anna ta'ati wannan shine fi'ilin shart tayyib wannan anan nurid jawabin shart tastajir ko kuma tajid tajid shine jawabin shart mun tastajir din nan sai zan to a tafi bayani badal ne na تأتها أن تأتها تستجر بها تجد شنو جواب الشرط amma tastajir zai zanto badal ne na ta'atiha kun gane ai to sai ce me
فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منها شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء Mm.
وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء Mhm.
وذلك إذا كانت الجملة اسمية مم.
أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلا مم.
أو ما أو مقرون بكسر مم.
أو حرف تنفيذ da kyau fa hadhihi al-adwat allati tajzimu fi'layn wadannan adawat guda goma sha ɗaya sune wanda suke jazama ga fi'ili guda biyu wa yusamma al-awwal minha shartan wa yusamma ath-thani minha jawaban wa jazaan kama dhakartu lakum al-awwal fi'lu shart wa ath-thani jawabu shart aw jazaa'u shart wa idza lam taslih al-jumlatu al-waqi'atu jawaban ita jumlar da za ta biyo bayan fi'ilin farko in bata inganta ta zanto jawabi na shi fi'ilin ba li'an ta ba da adatu shart ta yadda ta faru a bayan adatu sharti wajaba kiranu habil fa to sai a sa mata fa kamar yadda karanta kamar yadda karanta ayyan mata da wufa lahu al-asmaul husna kun gane ai saboda falahul asmaul husna a wurin ya kamata a kawo fi'ilin mudari ne shi ma wanda yake zai zama jawabi shart na fi'ilin farko na ayyan mata da u to a nan gurin tun da ba a kawo fi'ilin da zai zama jawabi ba ga fi'ilin farko wanda yake fi'il shart to jumla din idan ta zanto haka to sai ya- ya zama wajibi a a buɗe ta da fa sai aka ce yamma ta da fa lahu al-asma'ul husna wajib iktilanuha bil fa وذلك اذا كانت الجمله اسميه اذا جمله تزنتو اسميه كذا وكان فله الاسماء الحسنى جمله اسميه دون اصل زنتن الاسماء الحسنى له كذا الاسماء شيء مبتدا الحسنى نأت ne na al-asma له sai zanto shine muta'alliqul khabar al-asma al-husna mustaqirratun lahu al-asma al-husna istaqarrat lahu ne da suke kaddara idan zarf ya zo to me za a kaddara kafin sa in za a kaddara masa wato fi'ili ne ko za a kaddara masa ismi an gane ko aw fi'liya fi'luha talabi ko jumlar ta zanto fi'liya amma fi'il din ta talabi ne kun san al-fi'lu talabi kamar da mun karanta a baya al-af'alu talabiyya ko aw jamid ko ya zanto fi'ili ne jamid jamid wato gairu mushtaq fi'ilin da yake gairu mushtaq kamar mudari ne baya da madi ko madi ne baya da mudari ya zanto fi'ili jamid yanzu kamar laisa fi'ili ne jamid yana da mudari ko amri ba da shi aw manfiyun bilan ko ya zanto fi'ilin an kore shi da lan duk zai kawo misalan su fa aw ma ko an kore fi'ilin ta hanyar ma aw maqrunun bi qad ko kuma ya zanto an gwama shi da qad shi fi'ilin kenan ba to kaga sai ya zanto faqat duk dai fa za ta shiga sai ya zanto falan aw fama aw harfi tanfis ko kuma fi'ilin an yi muka- a- a- a- an gwama shi da an garwaya shi da harfi tanfis harfi tanfis kun san shi kamar sauka ko sa na hau kaulihi gashi nan zai bada misalin su نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير mahallu shahida anan gurin wa in yamsaska yamsaska anan gurin fi'il shart ne ko نعم to jawabu shart ta zanto me jumla ismiya makarunatun bil fa ka gani fa huwa ala kulli shay'in qadir huwa ala kulli shay'in qadir kaga huwa mubtada ne ala kulli shay'in wannan eh, jar wal majrur ne muta'alliqun bil khabar qadir wanda yake shine khabar din to wannan shine yake ala kulli shay'in yata'allaqu bihi fa huwa qadirun ala kulli shay'in yadda zan yake kenan aha قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم to kaga nan jumla ce fi'liya lakin na fi'luha talabi نعم don fattabi'uni fi'l al-amr ne fi'l al-amr ko menene talab ne qul in kuntum tuhibbuna Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum mhm
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي
in tarani ana qalla minka malan wa walada fa asa rabbi in tarani kaga tarani anan gurin shine jawabu fi'l shart aqalla minka malan fa asa rabbi wannan jumlar gaba ɗaya ita ce me yawwa jawabu shart fa asa rabbi lafazin asa fi'li mudari ne wanda yake jamid domin la ya'ti minhu fi'li madi ne kai jamid la ya'ti minhu mudari'un wala amr kaga fi'li jamid ne da haka sai ya kasance makarunun bil fa نعم اها وما يفعلوا من خير فلن يكفروا جميل
وما ونعم.
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب kaga a nan gurin wa ma yaf'alu min khairin a nan gurin jumla da ta zo jawabi ta zanto jumla ce mai fi'ili mudari amma fi'ili mudari'in manfiyun bilan da haka sai zanto lan din ta zama makarunatun bil fa falan yukfaru ha kuma wajen wa ma yaf'a wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin an gane ko fama awjaftum alaihi min khairin wala rikab kaga ita ma jumlar awjaf awjaftum manfiyatun bima
نعم da haka matan sai ta zanto makarunatun bil fa نعم Mm.
إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل Mm.
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما kaga anan gurin in yasrik jumlar ta jawabi sarta kenan faqad sarqa kullahu jawabi sarta kai anan gurin ya zanto wato kar ta shiga cikin sa نعم.
ko makarunun bi kad to anan gurin shi ma sai a sa masa fa faqad sarqa ba za ka ce ba in yasrik kad sarqa kullahu min qabl wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa wannan jumla ta zanto makarunatu bi maza da harfi tanfis نعم.
kuma sai zanto makarun bilfa na'am ويجوز في الجملة الاسمية أن تك- أن تقترن بإذا الفجائية مم.
كقوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون wato idan jawabi idan jawabu shar ya zanto jumla ce ismiya irin yadda zaka iya kawo mata fa kamar yadda muka karanta a can wa imsaska bi khairin fa huwa ayyamma tad'u falahul asmaul husna to kuma ya halatta ita wannan jumla ismiya ya zanto an karana ta ne da iza alfujaiya ga misali wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqanatun an gane ko izahum yaqanatun kaga ba a ce ba fahum yaqanatun izahum yaqanatun yaqanatun mhm وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها mhm.
فأغناني ذلك عن الاضطراب yace karka tuhume ni cewa me yasa lokacin da nake lissafin farko ban kawo iza alfujaiya ba sai yanzu a nan karshe ne istidrakin ta yace abin da yasa ban ambace ta ba a asali dan ita iza alfujaiya la tadkhulu illa alaiha dama ba ta shiga ko ina sai cikin jumla ismiya ba ta shiga cikin jumla wadda take fi'liya in dai iza alfujaiya ce iza alfujaiya ita ce abu ya faru ka tsamba da so ba tsammani wadda take fa'idantar da wannan ma'anar allati tufidu ma'anar faja'a fi husuli shay ba ai aune ba kawai sai abu ya faru mhm
فصل Mhm.
الاسم ضربان Mhm.
نكرة وهو ما شاع في جنس Mhm.
موجود في جنس في جنس في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس مم.
ومعرفة وهي ستة مم.
الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب مم.
أو غائب وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم مم.
أو بارز وهي- وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه أو منفصل فأنا وهو وإياي ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلميه بمرجوح بمرجوحية وظننت وظننتكه وكنته برجحان jamil wannan babu yana da kyau to amma ba mu da nishadin da zan shiga cikin sa yau dan da farko ma da na fito ban dauka ta zamu karatun ba shi yasa ina baro littafi na amma ina zuwa sai ma nore mu komo littafi daga tun da yayi yayi tabarru'i haka ya kamata a ce ba yi ba dalili ko shine tun tun kafa bakwai da su turowa a tura a kirga ku karfe bakwai aka kirga aka faɗa min adadin mutane bakwai da kwata aka sake zuwa aka kirga in ce da wani da wani sun zo a ce a ba su zo ba wani fa shi ma a ce shi ma dai ba a gan shi ba sai da aka yi lissafin karshe tukuna na fito to gaskiya sai kawai dama ban fito da lirin karatu ba tun aslan na san ba yawanci ɗalibai sun riga sun saba ranar farko ta bayarwa hutu mutane ba sa zuwa wani sai in ya zo sannan zai je ya ba ya ce ya je ko an yi ceto shi kenan gobe zan zo bai san gajiyar na abin da aka yi kila yana da fa'idar da yake da kishirwata wani ma sai sati mai zuwa zai zo haka duk ɗabi'ar mutane suke ala kulli halin daga sai mu takaita a hakan tunda dai ita ce ɗabi'ar gobe sai mu tashi da ƙarfin mu ke da amma ba wai haka za mu tashi ba yanzu um, ma iya tattauna kan kowane irin abu ko menene shi wanda yake da alaka da da'awa wanda yake da alaka da ilimi wanda yake da alaka da siyasa wanda yake da alaka da zamantakewa wanda yake da alaka da komai da komai da abubuwan da suka faru a cikin gari kwanan nan da wanda ake tsammanin za su faru ko mene ne ba amma da gaskiya na fitowa ana lissafawa kun zo a ce ba ku zo ba kun zo a ce ba ku zo ba kila dai so ɗaya ko da so ɗaya ne kila kun ga salim ya zo amma ban da shi kuma na ta turo waɗansu wanda ke da alaka da komai da komai na'am
فاتبعوا ولن يحييكم الله ولن يحييكم الله الذي أحمد
a to wannan ba zai zama ba shi ne na in ba ba jawabin in bane ba shi ita jumlar fattabi'uni gaba ɗayanta ita ce jawabin in to amma yuhbib kuma shi jawabi ne na talab din da ke cikin fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum Allah ku bi ni sai Allah ya so ku ina fata an fahimta ita kuma jumlar gaba ɗayanta ta zamanto wurin jawabin in ta farko yawwa alaikum salam Hmm. ai na sha faɗa mana ma'ajin da yanar luga sawan waɗanda suke ƙanana ko waɗanda suke yan tsakatsakiya ko wanda suke manya a cikin ƙanana na ƙasa-ƙasa littafin as-sihah na al-imam al-jauhari yana da matukar kyau as-sihah daban muktar sihah daban as-sihah shine na al-imam al-jauhari to sai aka zo aka yi muktaru sihah kamar shi ya rairayo waɗansu ababai ne a cikin jauhari ya ware su kuma ya yi waɗansu ƙare-ƙare nashi wanda ya sanya musu alama da za a bambance tsakaninsu da na asiha shi amfanin wannan littafin wato duk da cewa ba babba bane ba mai faɗi bai game duk abin da ake so ba a lura amma yakan yi ƙoƙarin mayar da kai zuwa ga kowace kalma zai fassara maka ita ya faɗa maka babin ta asar ina fata an fahimta idan ya zo misali ya zo ya ce ka'ada ma'ana hujjalata sai ce fahimu min babi nasara ko kuma ce ka'ada ka nasara ka ga gama da kai ma'ana idan ka zo mu zaɗi mai zaka ce ya ka'adu ko ya ka'udu ya ka'udu tunda nasara zaka ce me yansuru to yana ba da wannan wayewar wanda ba duka bane littafin lugha suka sai damuwa da wannan wato yakan yi kokarin mayar da kai zuwa ga wato ainihin babin da kalmar take ciki a sarf to yana da kyau sosai da sosai na tsaka tsakiya kuma wanda shi bai girma da yawa ba bai kuma zama karami ba kamar littafin fairuz abadi alqamus al-muhit alqamus al-muhit na fairuz abadi yana da kyau a zamanance kuma kamar littafin al-mu'jam al-wasit wanda wani adadi ne malamai suka haɗu suka har haɗa shi al-mu'jamul wasit shi ma yana da kyau amma manya manyan littattafai kuma waɗanda suka yi zurfi da yawa amma da sanar arab kusan shine umda da tajul arus dukan waɗannan manya manya ne waɗannan za su wayar da kan mutum sosai akan abin da yake da alaka da luga banda su akwai littattafai da yawa amma da waɗannan misalai ne munjid ba a dogara da shi a kan luga wanda ya shi dan wannan zamanin ne ko bai zama wani umda ba a luga din sannan ga kiristanci kirista ne wanda ya shi ni kiristan labanan ya yi daƙi da kiristanci da yawa a cikinsa ba da wani amfani munjid da ba da wani amfani a wuri eh ban da a ji a yi tufakiwa mana sai ne ya yi tufakiwa sai ne waɗanda littattafai da umda da waɗanda suke so ne asali shi ma duk wanda zai je suro daga can je suro da mun jira can je suro shi ma cikin waɗancan sai littattafan da suke da alaƙa da fassara kalmomi na alkur'ani kadai ko kuma kalmomin hadisi kadai su ba su damu da kowace kalma ta larabci ba sai wadda take tazo cikin alkur'ani kamar littafin al-mufradat mufradat garib al-qur'an na al-imam al-asfahani kaga shi kawai yana daukan kalmomi ne suka zo cikin alkur'ani ya fassara su yadda suke a lugha kamar littafin al-majmu' al-hafiz fi gharibay al-qur'an wal hadith kaga wannan duk kalmar da ta zo a cikin qur'ani ko hadisi kawai ke dauka ya fasara banda sauran larabcin yau da gobe kamar littafin an-nihaya fi gharib al-hadith kaga wannan dama ya shafi littafin hadisi ne kadai duk wata kalmar da ta zo a cikin hadisi mai wahala to zai dauka ya fasara kuma ya jeranta su yadda ake jeranta huruful hijaiyya zai fara da kalmar da take farawa da a bayan ta a sai mai a bayan ta ba sai mai a bayan ta ta ila akhirih sannan ya shiga babin ba bayan ta a ba bayan ta ba ba bayan ta ta har ya je ba bayan ta ya haka zai tafi da su har zuwa ƙarshe to waɗannan da za su taimaka wa ɗalibin ilimi sosai da sosai da zai mu'amala da su sai dai kuma kowane littafi kafin ka iya sanin yadda za ka yi mu'amala da shi yana da kyau ka karance muqaddimar ta ka fahimce shi in ba haka ba yanzu idan da baka kalma na ce ka nemo min ita a cikin as-sihah ko muktaru sihah sai ka kasa nemo ba ko na ce ka nemo min ita a cikin kamus saboda yadda tartibin kowane malami ya bi daban da na uwansa to wannan yana da kyau kuma kai kalmar kan lokacin kila ta zanto akwai hurufin ziyada a ciki lokacin da ka je neman ta kaga sai ka tsare ta daga hurufin ziyada ka dauke ta ita kadai yanzu misali idan na zo na ce nemo min kalmar is sarrafara kai za ka je kana ta neman babin alif bayan sa sin sannan ta to ba za ka taɓa samun ta ba to sai in ka tsare ta daga ziyada tunda asalin ta zafara ya zafiru ne sai dai ka je babin zain bayan ta fa sannan ra to anan za ka samu istighfar kaga inda ba ka tsammanin ta dan sai ka cire hurufin ziyada to da dai ire-iren abubuwa makamanta waɗannan shi yasa karanta muqaddimar kowane littafi shine mabudi na fahimtar shi kansa littafin نعم بسم الله yake amfani da ya danganta maganin wani iri ne da mai aka hada shi mukawinat na maganin ya kamata ka sani al-mukawinat allati takawwana min haddawa shi ya kamata ka sani da kuma tariqatul istikdam yadda zaka aiwatar da shi idan babu shirka a ciki babu komai don su aljanu kamar yadda shekul islam ibn taymiya ke magana mutanen da suke amfani da aljanu kala kala ne yace akwai wanda alaka shi da aljanu ta ya umarce su ya hana su ne ya sa su ayyukan kirki ya hana su ayyukan banza sa musu tsoron Allah yana ba su umarni da hani yace wannan yana daga cikin mafiya daraja cikin waliyan Allah wanda ya samu kansa a wannan halin yadda yake mutane wa'azi haka yake wa aljanu wa'azi dora su akan tafarkin gaskiya ya hana su bid'a ya hana su shirka ya hana su zalunci da kisan kai to akwai kuma wanda yake amfani da aljanu wajen almubahat dukan wani almubahi yadda zan ce da Allah wani ɗaukon ruwa a cikin wannan gwamnatin zan yi alwala haka zai iya cewa aljani da Allah ɗauko min nan yi kaza a wuri kaza ko inda kake jin akwai shi zai kawo masa shi yadda zaka tafi cin kasuwa in baka sautu zaka je kasuwar dan batta ha kuma zai ba aljani sautu ya je wani wuri ya so masa kaza ko ya dauko masa kaza cikin mubahat to shi wannan baya zama abin zargi a shari'ance sai wanda yake amfani da aljanu cikin abin da yake saban ubangiji wanda zai su sato masa su kawo masa su dauko masa kudin wani su yi wa wani sane su kawo mishi kudin su dauko a cikin asusun wani ko su yi kisan kai ko su zalunci wani ko su sa wani ya hadari ko su sa wani ya tuntube wannan shine zalunci zai iya zama shirka kuma wani lokacin za a ga suna bayayyar umarni shi da aljanu ko ya sa su su wani lokacin su sa shi shi aljanun ya yadda zai masa kaza amma shi ma a matsayin zai bi shi wajen abu kaza to wannan shine da haka dai mu'amala da aljanu ba wai gaba ɗayanta bane ba ala wajen lomum ta kan zanto mutum a ce ya zama boka ko ya zanto mai sihiri ko matsafi ko ya kafirta ya danganta wace irin mu'amala ke da su sannan su aljanu sukan iya son ka kai ko su ka irin yadda a cikin mutane zaka ga kawai wani na son ka wani kuma ha kawai yana kinka kamar su komai ba aljanin da ya so ka nan ya iya zantowa malami ne ya iya zantowa jahili ne ya iya zantowa adali ne ya iya zantowa fasiki ne to gwargwadon ittijahinsa na addini gwargwadon yadda zai aiwatar da soyayyarsa game da kai akwai aljanan da idan ya soka zai so ya rinka sai ya iya satar kamannin ka ya je yayi wani abu na alheri dan aibe ka a ce kai ne kai don waɗansu mutane sun taɓa shiga cikin sahara kamar da shafin islam ke bada bayani suka ɓata a cikin sahara saboda nisan tafiya ba abinci babu ruwan sha suka rasa inda za su suna ta roƙon ubangiji ya tallafe su kawai sai suka ga shafin islam ibn taymiya zai kama hannunsu ya kai su gacci har suka fitar da sahara wasu rana bayan waɗansu watanni sai suka zo da malika suka zo suka ce za su yi wa shafin islam ibn taymiya godiya mun samu kanmu a cikin sahara muna ta roƙon Allah ya za mu fita sai kawai ga ka zo ka fitar da mu cewa ƙarya ne ba ni bane ya faɗi kaman ya tambaye su kamannin mutumin suka faɗa yace yace eh lalle ba ni bane ba suka ce to mala'ika ne yace ayo ai mala'iku ba sa ƙarya wani dai aljanni da yake kauna ta je muku abin kirki dan ku dauka ni ne ku zo ku gode mu yanzu in wani shehi aka masa wannan zai za'i to yadda aljanu suke ruɗe shehuna kenan a yanzu sai aiwa dama ne yana gyara kafada ana gyara masa a baya daga baya mace suka ce ko mala'ika ne ba mala'ika bane ai mala'ika baya ƙarya kaga tauhidi ko yace mala'ika baya ƙarya la yasuna Allah yace kawai dai wani aljanni ne da yake kaunata ya ga ya dace ya muku alkhairi dan ya ban ya dawo gare ni amma ni ba ni bane ba sai dai jaddada musu ba ni bane ba ni bane ba dan kar su ga yana da wata minna akan su da haka maganganun ibn taymiya akan aljanu suna da kyau kwarai da gaske don warware yadda mutanen da suke mu'amala da aljanu kala kalan su da jinsin kowanne da hukuncin kowanne cikin musulunci wa alaikum salam ya aka yanzu ka riga ka ba kanka ansa tun kafin ma ni in magana dan ka riga ka yadda suna wuce gona da iri ka gani ba abin da zan kara akai a yo ai ka riga ka yanke hukunci akwai kurakure da dama daga su masu rukuya ita aslan ita rukuya cikin addini din halal ce da sharaɗin an kiyaye ladabba na shari'a a cikinta ko da dukkan manan ɗaliban ilimi ne ahalu sunna ba kowa ne za a je wajen sa rukuya ba ana zuwa rukuya ne wurin mutumin da ake ganin ya ɗara sauran tsoron Allah da kwatanta gaskiya don an fi sa ran karɓar addu'ar sa sama da ta sauran ba sharadi bane fi sauran ilimi ta yawa ya fi su ilimi amma a cikin ɗaliban shi a samu wanda fi shi tsoron Allah to sai a nemi ya rukuya sannan karanta alkur'anin ne shine abin bukata idan akwai wani magani ja'izi wanda za a iya haɗawa a yi amfani da shi wanda tajriba ta nuna tasirinsa an taɓa gwadawa an ga amfaninsa babu laifi don kayi amfani da shi sawa'un mutum ne ya kawo maka ko aljani ne ya kawo maka amma inda matsalar take shin an taba gwadawa ko ba ka taba gwadawa ba shin da aka gwada an ga amfaninsa ko ba ga amfaninsa ba shin wannan maganin itace ne kadai ko turare ne kadai ko kuma akwai wani abu shin in turare ne turare ne kawai na fisullah ko kuma na turare ne kiran aljanu ko na korarsu to anan ne matsalar take to kuma abin da zai kawo ne shine da harka ta neman kuɗi ta shiga cikin rukuya sai aka tsare ta daga ibada da addu'a ta koma kawai harkar neman kuɗi shi ne riko ya in ya san sai ya yi wannan kama-kaman da yawa zai samu kuɗi to zai ta yin su sai ka sai kaza ma sai ka sai kaza sai ka sai kaza ai tun samu maka wadansu abubuwa wanda kuma ba za ka taɓa samun su ba wajen kowa sai a wajen shi to anan kaga sai iya farashin da ya yanka wa mutum to shi kenan abin ya fita daga taimako wanda aka asasinsa kenan a addini ya koma wani abu na daban shi yasa ba wanda za ka gani cikin salaf wanda ya zauna aikinsa shine rukuya baya da wani aiki sai rukuya don wannan na iya sa mutum ya fitunu ko a fitunu da shi shi ya dauka yana lissafa adadin mutanen da Allah ya sa suka walku ta hannunsa to sai wannan ya sa shi yayi mai kamar ma shine mai warkar wasu ko su mutane din su dauka shine mai warkar wasu an je wurin wani ba warke ba har sai da aka je wajen wani to wannan sai samu fitunuwa a cikin addininsa hmm? duk baya cikin rukunin riko wadin cewa sai an yi duka baya ciki waɗannan fa duk ƙare-ƙare ne cikin rukuya kai dai ka karanta alqur'ani kana mai tawassuli da shi kana mai iqamatul huruf da kiyaye ka'idoji da ludubba na tilawa kuma kana mai dogaro ga Allah wajen shi ne ke da ikon ya sanya aljin ya fita daga jikin mutum amma sau nawa za a ce ga ayoyin wuta din ayoyin kona ai ta karanta wani aljini ya ki fita inda za ka san abin ba a jikin tasirin fitar yana da alaka ne da karfin imanin mai karatun da tsayawarsa akan sunar annabi amma waɗansu masu rikwai ai kara mutum aljini za su yi ba shi ne masu za su yi ba Allah shi kyauta. alaikum salam ba ku bambanci shi yanzu dan bida yana yin salatul fati ta'abbudan kai kuma wannan wa salatu wa salamu ala rasulullah wajen bude zance ne ba kana yin ta bane ta'abbudan muqaddimar zance ce wanda malamai sun yi tasamuhi akan wannan amma lokacin da mai kiran sallah ya kammala kiran sallah manzo Allah ya ce summa sallu alayya sai ka lokacin wa salatu wassalamu ala rasulillah me za ka karanta salatu ibrahimiya lokacin da ka zo tahiyya ma me za ka karanta salatu ibrahimiya lokacin da ka zo zaka addu'a zaka bude da salatin annabi duk da me za ka karanta salatu ibrahimiya kuma ka da na sha faɗa muku shine idan har ya yadda cewa ya ce da kai to kai kuma ina ka samu salatu wasalam yanzu an sallama na shi salatul fati bid'a ne yanzu ya sallama hasal al-ittifaq bainaka wa bainahu ala anna salatul fati bid'a dan da ba bid'a bace sai kokarin karewa yadda ta zama addini to na yadda ba addini bace kai kuma naka fa kaga ya yadda shi ma da kansa nashin ba addini bane to kaga yanzu a shiga tattauna ne akan naka Na alaikum salam wa duk inda mutum ya karanta amma tun daga kula'uzai wanda hadisi ya nuna cikin bukhari za a karanta su kuma za a karanta kowane bangare al'imam ibn kasir kuma ya yi ishara waɗansu daga cikin magabata suna karanta wa auhayna ila musa na alqiya saq fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu yamalun cikin suratul araf da kuma falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihr إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين في سورة يونس دكما وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى في سورة طه أي كانت لو أنزلنا هذا القرآن زوا كرسي صبر تاكم شاء الله الله الحسنى وعندكم الله تعالى الله الأسماء الحسنى فادعوه فيها da addu'a ce mutum ya tawassuli da su نعم وعليكم السلام ورحمة الله a aljanu din tunda akwai kafirai akwai musulmai kuma a cikin musulmai akwai jahilai akwai masu ilimi yadda muke haka suke akwai yan bid'a akwai ahlus sunna akwai fasikai akwai adalai yadda a cikin mu ake samun azzalamai da masu ayyukan sabo haka za su iya shiga cikin ko da aljani ya zanto musulmi ne amma kuma fasiki ne ko jahili ne ko azzalimi ne zai iya shiga cikin jikin mutum ya cutar da shi irin yadda musulmin dan adam ke cutar da sauran mutane to haka su akwai me eh kaga wannan allumi za su halakar da shi dan tun da ya kunna matar ya ga ta samu lafiya kuma nan gaba idan aka zo aka ce to sai an yanka kaza da kwai da kwai kaza da kaza mai wake wace kuma zai yanka ya zama nusra kenan nusra kuma shine fitar da sihiri ta hanyar yin sihiri ba a warkar da sabo da sabo ana warkar da sabo ne ta hanyar da'a a canjin da karatun mu na yin wannan na farko yayi ba ta fita ba dole sai shi sai aje kuma nemo wani shi ma jaraba amma wanda mashar kuma ai ya riga ya san cewa shi ma ba daidai ba na'am kana ganin tun da an ce rahma ya kamata a ce karibatun akwai maganganu da malamai suke yi masu yawa a kai wadanda suka ce ar-rahma huna jama'ana al-gufran idan mun fassar rahma da sunan gufran to kaga gufran ai muzakkar ne da haka inna rahmatallahi qaribun minal muslimin yani inna ghufranallahi qaribun minal muslimin da annal ghufrana muzakkar akwai kuma waɗanda suka ce ai al-mudaf al-mu'annas قد يكتسب التذكير من المضاف إليه المذكر إذا مضاف يا زنتو مؤنث أما مضاف إليه يا زنتو مذكر تو شو مضاف مؤنث يا إيه لو كان تذكيري شيما كذا إن رحمة الله rahma ya zama mai mu'annas lasu jalala la yusamma mu'annas taban to kaga nan gurin min huna iktasaba tazkir dan haka sai zanto qaribun akwai kuma waɗanda suka ce a'a shi wazanin fa'il mimma yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annas qarib ala wazni fa'il wa huwa min al-awzan allati tastawi fiha al-muzakkar wal mu'annas ibn al-qayyim da ya dogon jawabi akai mai yawan gaske da tawjihat na lugha da shawahid na lugha ai ya dan karamin sani nawa banga wanda ya yalwata harshe akai ba irin ibn al-qayyim akan wannan ayar ai dogon bayani mutum zai karu da shi sosai da sosai cikin littafin tafsirin su da suka dakara da ko wannan a tafsirin qayyim ibn al-qayyim ka dauke shi za ga bayani na'am wai tarin fuka yakan rikide ya zama aids wato dai ita dai asalin cutar ba wai haka kawai wani azal ne daga sama ba ubangiji ta'ala ya ɗora wa mutane shi dan adam ne ya kagowa kansa ita shi da kansa su kasashe na turai masu ƙarfi kun sa akwai kasashe wanda suka fi kowa arzikin masana'antu a duniya su ne kasashe guda nawa guda bakwai dai da rasha ba a cewa kasashe takwas sai dai bakwai da rasha haka ya kamata a faɗa duk wanda suke cewa takwas ko da cikin injiri da kuskure suke yi wato kenan america da ingila da faransa da jamus da canada da da har dai ka kirga su ita rasha ai ba ta an kirkiro su waɗannan kasashe tun shekarar 1970 wani abu na jin 75 ne ko wani abu makamancin haka to rasha bata fara zuwa ma taron ba sai 1990 wani abu kuma ta fara zuwa ne a matsayin observer yar kallo daga baya aka bata membership ne take yi kashi 80 ana yin su ne a waɗannan kasashe guda bakwai sun burwa su ragowar duniya kashi na 20 amma kuma al'ummar da suke zaune a waɗannan ƙasashe su ɗin waɗannan guda bakwai wato gaba ɗayansu su ne kashi ashirin da biyar ɗin duniya ragowar duniya kuma kashi saba'in da biyar ka ji kenan ka cewa arzikin duniya na kamar ka ce ga mutum goma sai mutum biyu da rabin mutum suke rike da arzikin mutum goma sauran kuma suna zaune ba su da komai wato da shaki ne wato wato da shaki ne to kuma abin da yake ba su tsoro shine sai suka ga kasashen da ake kira kasashe masu tasowa suna ta ƙara yawan al'umma ta hanyar yawan hayayyafa suke gani idan waɗannan mutanen suka yi yawa to dole watan wata rana arziki zai koma zuwa ga hannun masu yawa domin idan muka zauna nan gurin wahala ta yi wahala da ragwancin mu za mu kirkiro kama wata hanyar za mu ci abinci ko ta halal ko ta haram ko ba gaba dan dole ne dan adam ya survive dole ne ya san yadda zai rayu dole yusari'u min ajril baqa to sai sai da cewa in suka kyale duniya a yadda take haka to lalle suna da matsala ko musamman tun da duk cikin su ba da take da yawan jama'a irin America da China su suka fi kowa yawan jama'a to kuma sai suke ganin cewa to in suka kyale duniya a yadda take haka to akwai matsala irin su ingila da faransa ba su da yawan mutane ana nan ana nan watan wata rana kasashen da suke ba su da kuɗi da yawa za su yi yawan jama'a kuma jama'ar ta su za a amfani da su wajen kwatar wancan arzikin ko da tsiya to sai suke ganin ana son a ji daɗi a duniya shine sai an rage yawan al'umma to yadda za a rage yawan al'umma din nan kuma akwai hanyoyi daban-daban a kirkiro yaƙe-yaƙe na babu gaira babu dalili dan kar jama'ar su yawa a ce sai sun shiga sun yi shayarin ɗinmu cikin wannan arzikin a ƙirƙiro yaƙe-yaƙe da kashe-kashe sannan a ƙirƙiro yadda za a yi ta kashe mutane ta ruwan sanyi ba tare da yaƙin ba ma ta hanyar yada waɗansu cutuka da sauransu to wannan shine maki da su da suka yi don tsabar fir'aunanci da rashin imani suka yi wannan kuma sun so yaɗar cutar dama ta yaɗu in a afirka ne kasashen da suka fi jin tsoro kasashe guda biyu ne najeriya da misra najeriya tana da yawan al'umma ko musulmi ne suka fewa misra tana da yawan al'umma ko musulmi ne suka fewa idan a asiya ne suna jin tsoron indonesia da ya take mafi girman ƙasa ta al'ummar musulmi a duniya to in sun ware kuma kasashe wanda ba na musulmi ba ba sa san afirka ta kudu suna ganin cewa arzikin tattalin arzikin kasar ta yana hauhawa da wuri duk da cewa kuma ba musulmi ne suka yawa ba amma dai kuma da bakar fata ne ba sa san indiya saboda sun ga technology ɗinta yana hauhawa da wuri duk da cewa majority din kasar ba musulmi bane ba amma akwai musulmi masu yawa wanda yawan musulmi indiya zai kusan ninka al'ummar najeriya sau biyu amma tare da haka su kuma minority ne a indiya wato tsaro ne to suna ganin idan yau amerika tana ta shida a fuskar yawa a duniya misali to ta iya komawa ta goma ko ta goma sha biyu nan da shekara ashirin masu zuwa duba da yadda waɗannan ƙasashe al'ummarsa suke hauhawa to kuma idan waɗancan mutane suka yi yawa a kasashen su dole za a samu kwararar baki yan kasashen waje zuwa ga kasashen turai ko ta hanyar ka'ida ko ba ta hanyar ka'ida ba idan mutum dubu ɗari biyu suka fuskanci amerika suna son su shiga to ka'idojin shiga ɗin da hanyoyin tsarorin kai na kan iyaka kila za su iya tare mutum dubu ɗari da hamsin dubu hamsin kuma su samu su shiga ko ta satar hanya ko ta ka'ida ko ta samun biza ko ta wani abu to in wannan dubu hamsin suka shiga to an samu matsala kenan wannan fadi tunanin su ne sun manta da ma min dabatin bil ardi illa ala Allah rizquha to shine dalilin da za su ta kirkiro waɗannan cututtuka da za su yada su a tsakanin jama'a yadda za su su kashe mutane da za su su lahanta mutane da za su su hana mutane haihuwa kuma su abu na biyu tun shekaru arba'in ko hamsin da suka wuce sun riga sun ɗauki ka'idar rage haihuwa sun yi kamfen mai yawa jama'a sun yadda yanzu kuma sun janye kuma jama'ar sun ƙi dawowa su yadda su haihu yanzu a jamus idan matar ka ta yi ciki akwai waɗansu alawansu da za a rinka baka dan dai a ƙarfafa mutane su yadda su haihu in ta haihu gwamnati za ta ɗauki nan dukkan kula tun daga naƙuda ta haihuwarta da kula da jaririn me ya kamata a bashi dan dai mutane su yadda su haihu kuma sun ƙi saboda haka idan ka kalli kasashen su sai ga tsofaffi sun fi yawa matasa babu shi yasa yanzu ko da america karo ta karuwanci ta haihu za a ta bata allowance tana rike yayan saboda dai a karfafa haihuwa amma mu kuma nan gudan suna tallata mana aqidar rashin haihuwa saboda yadda suka fi mu kuɗi wato ranar kuɗin da suke da shi suna ganin cewa da su kawo mana mu rayu daga baya mu zo mu zama abokan adawan su gara su su ƙara haihuwa mu kuma su kashe mu idan so su yi ta jin daɗi su kadai ita ce siyasar akwai yakar musulunci akwai kuma yakar sauran jinsin da ba turawa ba duk jinsin da ba bature ba ture ba ya san shi ko ya ce na san shi ƙarya yake duk jinsin da ba bature ba bature ba ya san shi sun fi kin musulunci ko shaka ba amma suna kin kuma dukkan jinsin da ba nasu ba ko da a cikin kasar su ko yake zaune sai da anan gurin tsirarin da suke zaune a america wanda ba tura ba yawancin su laborari ne dai inda ka ga sojan america yawanci dan gudun hijira ne na cuba da sauran waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba bature yana can shine babban general amma ba shine mai ɗaukar bindiga ba waɗannan mutanen canada mutanen irin latin america da suke shigowa yan brazil da bakaken fatar mu su ne da mutum ya je koyo ka shiga america inda ka yadda kai soja to za ka samu takardar ka zama dan kasa da a rika amfani da kowace inda za a karkashe su kuma turan su cigaba da rayuwa duk yayin talaka ne suke soja ba dan gidan mai kuɗi ko ɗaya to kaga zalunci kenan na rayuwa kuma ku duba irin yadda aka yi kone-kone a faransa kwanaki saboda me bakaken fata da sauran bakiyan kasashen waje waɗansu shekara su hamsin waɗansu sun kafin yakin duniya waɗansu iyayensu ne suka taya faransa yaƙi lokacin yakin duniya su kare faransa yan senegal yan algeria yan ina ne amma har yanzu a unguwanninsu ba wadataccen wutar lantarki ko tsarin kiwon lafiya mai kyau suka tafi suka yi ta kone-kone aka yi ta zanga-zanga kwana da kwanaki a birane da ƙauyuka saboda a tamyizul unsuri kokarin nuna mutane bambanci ina fatan kun fahimta shi yasa bature na kin dukkan jinsin da ba nashi ba amma kuma ya iya munafunci ya nuna duk ɗaya ne ga tukka da walwala a rayuwar bature ka gina kuro da yancin dan adam yancin dan adam to sai ka rasa shi dan adam din wanne shekara arba'in kullum sai an nuna musu isra'ila suna rufe gidajen falastinawa amma ba wanda ke magana a wannan abu sai yancin dan adam sai a zo ma a hada kungiya ta yancin bera yancin bera wani mutum kawai ya kafa asusu ya ce ya ga waɗansu ɓeraye irinsu sun kusa karewa a duniya ya kamata a rene su kasu kare a tara kuɗi kuma wani ma yana da kuɗi miliyoyi zai mutu ya ce ya yi wa karansa wasiya karansa kawai ya wa wasiyar wannan kuɗin gaba ɗayansu ai suna da matsala to a nan gurin menene abin da musulmi za su yi don su kare kansu daga wannan sharri to shine abin da yake da wahalar fahimta ko kuma yake da saukin fahimta amma yake da wahalar aikatawa domin dukkan al'umma ba ta zama al'umma sai da ilimi in babu ilimi ba da al'umma ta zama al'umma idan al'ummar musulmi sun fuskanci ilimi gadan-gadan ilimi da fadinsa kamar mu samu katuwar gona ce wani ya shata ya nan wani ya shata ya nan wani ya shata ya nan wanda zai boko ya wanda zai arabiya wanda zai tafsiri wanda zai hadisi wanda ta yadda lana ta zaham ba gasa muke ba kowa filin noman ya ishe shi mu ɗaukan wa kama wani adadi na shekaru mu sa wannan a gaba to zai iya kawo canji ilimi haɗu da tarbiyya ana kinsa mutane tarbiyyar kishin al'umma su da kishin zuciya su da su bai jama'a su kariya da yadda su bai addinin su kariya zan an samu wannan kila ya zanto cewa ya rage waɗannan matsalolin amma matukar ba wannan aka samu ba to jama'a za su idan mun jama'a ba su da yawa yadda ka san yadda zaka kai kaɗai ka je ka samu garken shanu ɗari ka kaɗa suka tafi haka zama a suke in ba su da ilimi sai mutum ɗaya ya same su ya kaɗa su ya buga hankalinsu su ta ihu suna sai kai sai kai kuma shi ke na auce a tafi matukar mutane ba su da ilimi to suna cikin wannan matsalar na
abubuwa wanda kowanne idan yayi sai ya fito shi ba musulmi sosai ba na zai karka na nufi da yake karfi da yake ya yi ilimin addini ma babu ilhadi a ciki ka sa akwai waɗanda suke kafa hujja da cewa abin da yasa ba za a yi boko ba saboda akwai ilhadi a cikin boko na yadda akwai ilhadi a cikin boko da sauran fitsara amma karatun addini ma babu ilhadi ba a cikin mutum ya karanta hadisai da iso da mawdu'ai ba ba a cikin mutum ake koya masa da kaza da kaza waɗansu ababen na bid'a da shirme ba ba a cikin mutum yake karanta tsubbu ba duk da sunan addini ake karanta tsubbu hatimin annabi Sulaiman hatimin annabi Yusuf da ya mahiya bangon dutse da baro uwa uba duk ba a cikin karatun addini bane ba amma tun tun yadda za mu tsarkake karatun addini daga wannan shirman to suke na bakon masu a gyara shi samuwar wannan shine samuwar shugabanni na gari masu kishin al'umma wanda shine jama'a suke rasawa in akwai shugabanci ingantacce da kishi da wayewa to za a iya gyara wannan amma in babu shugabanci ba za a iya gyara wannan ba sai dai jama'a sa iya yi a matsayin su na su kadai mu nan grup din mu na wanda muka yi imani da Allah dukkan mu nan gurin cikin mu akwai masu mata akwai masu yaya akwai masu kanne da yayye da sauransu ya zami mu samar da wata jama'a mai tsafta wadda za ta zama abin koyi to wannan sai ina koyi kishi wurin jama'a a samu ga mutane sun yi bokon suna da kishin addini kuma sun san barnar da ke cikin boko wadda za a kawar da ita a tsaya a yi bokon na daidai karatun zamanin na daidai wanda ya gina akan bincike nazariyar da haƙa'iq ilmiya ba wai ilhadin ba wannan shi ne ya an samu mutane za su yi wannan za su iya cigaba in mutane suka kasa yin wannan shikenan ko ba za su iya cigaba ba alaikum salam wannan ai likitoci za a ji a tambaya cewa tarin tv zai iya rikidewa ya zama aids wannan tambaya ce ta likitoci ba tambaya ce ta ba amma ni na faɗa maka yadda su suke amfani da kowace hanya wajen yakar mu yanzu ga damar tunda sun riga sun mayar da bugi da dawa sai su kirkiro wa masu ce kaza ne shi kenan sun san biyan su kawai za a yi ba abin da suka faɗa a gaskata su sauransu amma kaga itirjiyar da aka yi lokacin folewa a nan wurin aka je aka yi bincike a indiya aka yi bincike a indonesia aka yi bincike a ina ne aka gano asalin abin da ake tuhuma na sanya sinadarin da zai cutar ko ya hana haihuwa ko menene akwai shi a ciki duk binciken da aka yi fa an tabbatar da akwai shi a ciki amma kuma sun matsa wa shugabannin mu dole sai an yi waɗansu kuma saboda kwaɗayin mulkin su kar a yaƙe su su rasa mulkin su suna bi amma sun san cutar al'ummar su ake yi amma kiristocin ƙasar nan duk a cocin ƙasar nan sun riga sun faɗakar da mutanen su kar wanda yadda aka masa allurar polio amma kuma in za a yi za a gaito wani sarkin gargajiya da wani malamin addini a taron da za a yi kamfen ɗin polio ko da bai ce komai ba a nuna shi a talabijin a sahun gaba yana gaba aka ce makircin su kenan makircin su kenan wannan dole sai yan al'umma ta zama mai kishi al'umma ba ta zama mai kishi ba ko matsala sosai da sosai a cikin faɗakarwa duk wanda ya samu dama ya faɗakar ko a rediyo ko a talabijin ko a ina ne ya faɗakar duk wanda ya samu dama ya faɗakar amma matsalar ka shi ne kana faɗakarwa kuma shi an riga an sayi wani shi kuma zai zo ya kishiyar ka kuma shi ma musulmi ne wato commitment na addini ne yake da wahala ko yana da wahala commitment mutum ya jiro ya samu iltizami na addini sai ka rasa wato me muke ciki kusa muke ciki yanzu ku dauki misalin Kano dukkan rikicin da aka yi akan shari'a shari'a shari'a a Kano da waɗanda suka yi wannan rikicin yanzu duk waɗanda aka wannan rikicin da su kuma suka samu dama shiga cikin gwamnati inda sa iya kawo jara ko yaya yake sun kawo su kawo ba ba su kawo ba kuma ba su da niyyar da za su kawo duk malaman da suka wuce aka yi caji aka yi hayaniya aka yi kabarbari kenan riga ya wuce kamar dama mutum yana neman wani abu ne mata'ud duniya dan kankana abin da ya samu na duniya in ka ga barnar da wani malamin addini yake da sunan wannan yanzu a makamin da yake rike da shi na shari'a wani dan bokon ba zai ba wallahi wani dan bokon ba zai ba barna da ta'addancin da wani malamin zai wani dan bokon ba zai ba kuma suna nan akai kuma duk kowa na kallon su yanzu ya kamata misali a ce jihar Kano za ta za ta shiga musabaka ta alqur'ani daga nan mun za a je Bauchi ko wani gari sai duk mu dukkanin mu malamai wajen mu 20 ko mu 30 mu ce sai gwamnati ta biya mana mun je kallon musabaka a dauki kudin talaka a biya mana mu tafi kallon musabaka in kana so ka biya kudin aljihun kamar ka tafi amma duk wannan za a baiwa gwamnati shi da sunan addini a rubuta a matsayin proposal addini ne za a yi in girma Allah ne wannan a irin wannan barna tana nan da yawa tana nan da yawa da haka abubuwa ne ga sanan dai waɗanda suke na takaici masu yawan gaske sai yan mutane sun sai an natsu gaskiya kafin a iya shawo kansu amma mutukar ba a natsu ba za a iya shawo kansu ba mutukar ba a natsu ba za a iya shawo kansu ba kila abinda kowa zai iya yi shine yayi iyakacin abin da zai iya yi a daidai huruminsa inda zai iya kawo gyara ya kokarin ya kawo daidai huruminka tsakaninka da ubangijinka abin da zaka san yana cikin karkashin ikonka zaka iya yi to karka yadda kai sakaci da shi abin da ya wuce karkashin ikon ka Allah baya kama ka da shi amma abin da yake karkashin ikon ka wanda zaka iya yi to lalle ka samu ya cewa lalle ka tsaya ka yi shi ina ga idan muka yi wannan shine zai ba mu sauki Allah ya rufa mana asiri gobe za mu ci gaba da usulul fiqh insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya a wancan karan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu